بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar sha biyar ga watan rabi'un al'akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha hudu ga watan januwari shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha bakwai wannan shine kasad na tamanin da bakwai daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim yana karantar da mu aqidar musulunci ne dangane da alwala wal bara ibn Taymiyyah yana kawo mana nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da fassarar da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka yi ma waɗannan ainihin nasoshi dangane da tabbatar da aqidar musulunci akan cewa wajibi musulmi ya guji ɗabi'u da tafarki da al'adu da tsarin rayuwar kafirai sawa'un waɗannan kafirai ziryar nema guzawa ko ko kafirai ne masu littafi irin yahud da nasara Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi ibnu taymiya bai gushe ba yana mana bayani akan mas'alolin da ke da alaka da hukunce hukuncen ziyarar makabarta da abin da ya halasta da abin da ya haramta da abin da yake shine sunna dangane da zuwa ainihin wato wuraren da kaburbura suke karatu ya karatu har mun kai kan mas'ala da take da alaka da ainihin wato ziyarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kabarin mahaifiyarsa da kukan da yayi saboda ainihin wato damuwa da ya shiga dangane da kasancewar tana cikin azaba sakamakon ta mutu a kafirci da kuma roƙon da yawa Allah Allah ya bashi dama ya mata ainihin addu'a ta neman gafara Allah bai bashi ba to waɗannan bayanai ne muke tattauna su saboda a da a cikin ilimin musulunci waɗannan ba wasu abubuwa ne masu mas'ala ba dan asalin hadisi ne muslim ya fitar da shi kuma daga kan shi muslim din da malaman da suka yi sharhin ainihin sahih muslim in ka dauka tun daga al-imamu al-maziri mai littafin ainihin al-mu'lim malamin sa al-imamu al-qadi iyad ibn musa al-yahsubi wanda wannan alƙali shi ya ƙarasa sharhin muslim ɗin da malamin nasu yayi ya same suna ikmalul mu'allim to dukkaninsu da shi almaziri ɗin da imamul alƙadi iyad da na bayansu irin ainihin wato al'imamun nawawi a cikin alminhaju kenan har ka gangaro zuwa kan sauran malamai kamar irin su ainihin al'imamu abul abbas al-qurtubi mai ainihin al-mufhim li sharhi ma ashkala min talkhis muslim har shi kanshi al-Imam Suyuti yana da sharhi Ad-Dibaj ala sahih Muslim ibn al-Hajjaj duk waɗannan malamai da suka zo ba su kareta hadisin ba waɗanda ma suka yi kokarin ta'awilin hadisin ko su mishi ainihin wata magana kamar shi Imam al-Suyuti to ba su tuhumi wanda suka inganta shi da cewa ba sa kauna manzo Allah ba ba su musu wannan tuhuma ba saboda wannan zalunci ne wannan ƙarya ce da ainihin ta da zaune tsaye wanda yan ɗariƙa ne na ƙarshen duniya suka kawo ta Allah ubangiji ya tsare mu to muna cikin bayanai dangane da wannan shine lokaci ya kure mana zamu dan karasa bayanan insha Allah amma kafin nan bari mu dan karasa wannan gaba inda yake cewa wa hadha an-nahyu ya'ummu as-safara ila al-masajid wal mashahid hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na cewa kada a tafi la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida wannan hanin ya shafi dukkanin masallatai wal mashahid da wuraren da ake zuwa wato hubbare hubbare da makamantansu wa kulli makanin wa kulli makanin ila masajid wal mashahidi wa kulli makanin yuqsadu safaru ila ainihi littaqarrubi da kuma duk wani waje wanda za a yi tafiya ta musamman a yi nufata a nufaci wurin da tafiya don neman kusanci zuwa ga Allah bi dalili anna busrata ibn abi busrata al-ghifari lamma ra'a aba hurairata raji'an min at-tur allazi kallama Allahu alaihi Musa saboda hadisin da yazo cewa a wani sahabi mai suna busra ibn busra al-ghifari ya ga sahabi abu huraira a hanyar shi ta dawowa daga turu saina inda Allah ya yi magana da musa ɗin nan ƙala sai wannan bawan Allah cikin sahabbai ya ce da sayyidina abu huraira laura aituka qabla an ta'tiya lam ta'ati da na ganka kafin ka tafi wannan wajen da ba za ka ji ba li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala saboda manzon Allah ne yace la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid ba a yin tafiya a niki gari a tafi wani waje sai ainihin waɗannan wurare guda uku wannan hadisi al-imamu Malik ya fitar da shi a cikin muwadda hakanan al-imamu Nasa'i a cikin ainihin sunan ɗinsa hadisi ne sahihi faqad fahima as-sahabiyyu alladhi rawal haditha anna at-tura wa amsalahu min maqamatil anbiya'i mundarijatun fil umumi kaga fahimta wannan sahabi wanda shi ya ruwaito hadisin ita ce cewa tsuru saina da kuma wasu wurare ire-iren waɗannan wuraren daga cikin maqamatul anbiya inda annabawan Allah suka taɓa tsayawa ko suka kwana ko suka zauna wajen to suna shiga cikin umumin wuraren da aka hana ziyarta ɗinnan da sunan ibada wa annahu la yajuzu safaru ilaiha kuma sahabin ya fahimci cewa bai halasta ai tafiya zuwa ga wannan wuraren ba kama la yajuzu safaru ila masjidin ghayril masajid thalatha kamar yadda bai halasta ai tafiya zuwa wani masallaci daban ba in ba ɗayan masallatan nan guda uku ba wa aidan fa idza kana safaru ila baitin min buyutillahi ghayril thalathati la yajuzu malam yace kuma ka sani in ya zamana cewa tafiya da za a yi zuwa wani masallaci daga cikin masallatan Allah matukar ba ɗaya ne daga cikin masallatan nan guda uku ba in aka ce haka bai halasta ba ma anna qasdahu li ahli misrihi yajibu taratan tare da cewa mutanen garin da wannan masallacin yake su fa akwai lokutan da dole su je masallacin dole su tashi daga gidajen su je su sallah a cikin masallacin wa yustahabbu ukhra akwai lokutan da zai zama mustahabbi ne su je masallacin waqad jaa fi qasdil masajid min al-fadl ma la yuhsa kuma in ya zama na cewa baya ga haka akwai dalilai da suka zo da yawa da nuna falalar tashi mutum ya je masallaci ya jira sallah ko ya je ya sallar jam'i ko ya shiga ya ibada fasafaru ila buyuti ibadatin aula Allah ya juza yin tafiya a bar gari a tafi wani gari a je a yi ibada a wani wurin da ba masallaci ba ne amma wani wurin da aka killace na ibada wani tamfil ne to shi ya fi dacewa da a ce bai halasta ba in ya zama masallaci shi asali wuri ne mai falala a shari'a kuma mutanen da suke garin da masallacin yake su akwai lokacin da wajibi ne su je kamar lokacin da suka ji an kira sallah wajibi ne wanda ya ji an kira sallah ya tafi masallaci sannan akwai lokacin da mustahabbi ne mutum ya je masallaci alal misali kafin kiran sallah ya je ya jira har lokacin sallah ba zai gushe ba yana samun ladan wanda ke sallah har a ida da sallan nan kaga mutumin da ke gari ko wata anguwa zuwa masallacin garin su ko anguwar su shari'a ce to in ya zama irin waɗannan masallata aka ce amma kada wani ya taso daga wani gari da nufin bari ya zo wani masallaci irin wannan ya ibada aka ce babu kyau to ina kuma ga wuraren da ba masallatai ba kaga su ya fi cancanta a ce kar a je kenan don su koda kana gari ɗaya da su bai halasta ka je ba ina fata mun gane wannan sai malam ya ci gaba da cewa walwaji hussani annahu ya juzu fuska ta biyu ya ce ita ce wadda ta halasta don yana ta magana akan fuska ta farko ne wadda ya ce ba ta halasta ba fassarar da mutane wato ɗabaka ta farko ta malamai suka yi game da ainihin wato rashin halastin zuwa a makabarta ɗin to za mu dakata a wannan gabar sai mu ainihin ƙara bayanan da nake faɗa insha Allah kafin nan ga littafi na malam bakar abdullahi abu zaid Allah ya gafarta mishi babban malami mutumin ƙasar makka gashi juz'un fi ziyaratil nisa'i lil qubur juz'un fi ziyaratil nisa'i lil qubur kamar yadda ba da labari asali abin da ya gani shine a madina yadda mata ke gogoriyan zuwa kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a madina da sunan ziyara don sun je aikin hajji ko sun je ziyarar masallacin suka mai da abin wani biki shine abin da ya ainihin habbaza shi ya rubuta wannan ya karamar risala wannan ya kankanuwar ainihin wato dan kankanin littafi a ciki ya tattauna sosai game da masail din duk da yake ya karkata a wasu wurare irin yadda Usaimin ya karkata akan cewa mutlakan ziyarar kabari ga mata haramun ce yayi maganganu wanda suke kana bukatar ka karanta su kafin wato kayi wani taliki akai ba kamar maganganun da Malam Albani ya faɗa ba game da zuwarat da zawarat da makamantansu maganganun da ya gasa nan waɗanda masail ne na khilafiya na ijtihadi kowa na da yancin ya kalle su a matsayin shi na malami yadda ainihin wato ta bayyana gare shi ya kamata mu gane wannan ba ba magana ce ta irin dalibai kanana irin mu da sauransu ba almuhim shine littafin yana da fawaid da zaka karanta waɗanda za su kare ka akan ka gane bambancin abin da ake nufi da da da ziyara ta shari'a da kuma ta zama ta al'ada dan mutane idan suka je Madina zaka ga sun maida wannan wuri na kabari sun zama sun maida shi wani wuri na musamman na duk sallah azhar la'asar magariba isha wani ma tsakar dare da tashi ya taho masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan yazo ya wuce ta ainihin wajen kabarin yayi sallama duk wannan ba shari'a bane ba addinin Allah bane sannan ga wani malami shi ma annubatu sharifa annafisa fi radd alal quburiyyin na malam Hamad ibn Nasir ibn Usmana ali Muhammad wani malamin kasar Makka ne shi ma wanda ya rayu ya rasu hijira shekara 1225 kamar shekara 188 kenan a yanzu insha Allah ya ya ya ya rasu asali tambayoyi ne ko kuma wato raddi ne ko tambayoyin kure da wasu ƴan dariƙa suka rubuta suna tuhuman malaman lokuwan nan zamani na ƙasar Makka ɗaliban su Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah akan cewa sun hana ziyarar kabari sun hana kaza sun hana kaza sun rugurguje kibab hubbara hubbara da aka yi akan kabarbara shine ba su amsoshi akan wannan gashi wani malam Abdulsalam ibn Hussein ibn Nasir Abdul Karim shine ya tahqiqin asalin littafin da littafin rubutun hannu ne ya dauka ya tahqiqe shi wannan sa daga cikin karakaran bayanai da nake so ne insha Allah sannan kuma sai littafi shahararre na malam shi Albani din littafin Tahziru Sajidi min ittikhadil quburi masajid zaka samu bayanai sosai a cikin sa dangane da ainihin mas'ala ta ziyarar kabari da hukunce-hukuncen abubuwan da ya halasta da wanda bai halasta ba Allah ubangiji ya samu dace to kamar yadda muka fara ambata a ainihin karatun da muka yi a wancan makon cewa bayan da muka gama jin bayanai akan ingancin hadisin inna abi wa abaka finnari da kuma hadisin istazantu rabbi fi ziyarati ummi fa azina li wastazantu fi an astaghfira laha falam ya'dhalli wannan hadisai muslim ya fitar da su kuma ingantattu ne waɗannan hadisai kamar yadda na ambata a farkon wannan karatu cewa malaman da suka ruwaito su tun daga kan imamu muslim da sauran malaman musulunci waɗanda suka ruwaito da kuma musamman malaman da suka yi sharhin littafin sahihu muslim ba su raunata waɗannan hadisai ko suka ƙaryata su ba suyuti ya yi sharhin muslim addibaj bi sharhi sahihi muslim ibn al-hajjaj a wannan sharhin nashi bai ma yi ta'arudi ga maganganun da ya yi waɗanda muka ji ya faɗa a cikin alhawi lilfatawi da wasu wurare a cikin la'alil masnu'a da makamantansu ba waɗannan maganganun da ya yi na musun wannan hadisin da ta'awilinsa da ƙoƙarin inganta hadisin a hayallahu li abawai a hayallahu abawaini waɗannan hadisan da ya ƙoƙarin ya raunata masu inganci ya karfafi masu rauni duk da wannan abin da yi wanda kuskure ne mun ji Allah ya gafarta mishi bai tuhumi imamun muslim ko nawawi ko almaziri ko abul abbasul qurtubi ko wani makamancinsu wanda ya sharhin muslim kuma suka tabbatar da hadisan bai tuhume su da cewa ba sa kaunar manzo Allah ba yi musu wannan tuhuma ba ina fata mun gane wannan masu wannan tuhuma kawai wasu batattu ne waɗanda suke neman abin da za su soki musulmi da musulunci da shi wasu diddiga ƙaya ne a cikin karabkan musulmai da haka muka ce za mu ɗanyi bayanai ƙananan bayanai a kan wai me ake nufi ma da ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi a shar'ance menene ma ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi ya ake gane wake ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi menene menene ta'arifin ita kanta ƙauna yaya ake ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi da ya ake gane ta sannan kuma wannan abin da 'yan ɗariƙu suke da gaske ƙaunar manzan Allah ce ko ku ba ƙauna ba ce to da gaske tafar da za mu isti'ana da su akwai littafin madarijus salikina bayyana manazili iyaka na abudu wa iyaka na sta'in littafin al'allamatu as-salafi al-muhaqqiq ibnu qayyim al-jawziya malam ibnu al-qayyim wato malami ne ɗaya tamkar da dubu Allah ya mishi baiwar karatu wannan littafin mujalladi uku ne gaba ɗayan shi sharhin fatiha ne fatiha wannan duka tafsirin ta ne madarijus salikina baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wai kowane musulmi da kowane mai yin sallah da yake karanta fatiha a daidai ina ne ya tsaya a cikin wato a cikin asambulin musulmai inda za a za a sa musulmai akan table a tabulating din su shi na nawa ne gurgudan aikin shi za a gwada da imanin shi da yaqinin sa to daga nan ne fa ya tafi zuwa wasu bayanai akan abin da ke cikin Fatiha na fa'idoji na lugha na asma'u was sifat na ta'arifin wasu masail a ciki akwai misali kishin da Allah yake yi ga bayinsa gafara Allah rahamarsa kaunar da Allah yake mabayi da sauransu abubuwa magana akan almasani ne ma'anan asaba'ul masani duka mujalladi uku in ka so ka ce kawai sharhin fatiha ne tafsirin fatiha wannan littafi na daga cikin tafan da yayi su a halin tafiya kamar yadda yazadul ma'ad da bada'iul fawaid da ainihin sharhin sunan abi dawuda wato tazibu sunan duk wannan littafan sa daga cikin littafan da yayi a halin tafiya yana halin tafiya zuwa aikin haji ko umara ko wani yanayi ma'ana kamar ka ce a yanzu da ka yake yin su to a cikin wannan mujalladi na uku gashi a wannan bugun ainihin darul baz ta kasar makka wato gidan buga littafai na abbas ahmad albaz su ne suka buga wannan littafin a bugun da suka mashi a 1983 1983 suka buga shi yanzu kamar shekara ainihin wato 33 kenan ko da hudu ko to gashi a cikin shafi daga shafi na goma a wannan mujalladin ibn al-qayyim yake cewa hududul mahabba ta'arifi definition na kauna yace la tuhaddul mahabbatu bi haddin awdaha minha ba a ba kauna ko soyayya wani ta'arifi wanda zai bayyana ta fiye da bayyanar ita kanta kaunar kauna ita take fassara kanta da kanta ba ta bukatar wani ta'arifi fal hududu la tuziduha illa khafa'an wa jafa'an in ka ce ka rubuta definition na ƙauna ko ka bayyana shi da baka babu abin da zai ƙara ma ƙauna da soyayya sai ƙara ɓoye ta a kasa gane ta muna karantawa daga nan ne saboda nan samari ne jama'a in kana son ka ga asalin littafin da ibnu qayyim ya magana akan ƙauna to sai ka koma rawdatul muhibbin wa bagaitul mushtaqin littafin shi kuma gaba ɗaya tun daga tarihin shi ma za ka gane wato gonar masu ƙauna da kuma abin nufin masu ainihin shauki a nan har yana ta'arifi kamar yadda ya anan na matakan ƙauna iri daban-daban tun daga kan alhubbu attaimu asibabatu ashauku azwa alkhulla mataki-mataki kowanne menene haddinsa to sai ka koma can in kuma ka saka karanta abin da ya shafi ƙauna wadda ba ta da alaka da addini ƙauna ta mutane isu isu ko ƙauna musamman tsakanin namiji da mace sai ka nemi littafin ainihin wato tsauqul hamama na ibnu hazmin al-zahiri shi kuma littafin da yi shi na adabi ne a ciki ta bayani akan tarihi da wake-wake da yadda mutane suka samu kansu a cikin wato hadari na soyayya musamman waɗanda ba su samu dace da soyayyan masu ƙaunar su ɗin ba don sun fi shiga cikin hadari da abin tausaya wanda yana so ba a san shi ko ba shi ma yake san masa wani ko ƙoshin wahala Allah ya tsare mu gashi ya sai ya ci gaba da cewa wa inna ma yatakallamu nasu فإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها malamai suna magana ne akan sabubban da ke kawo kauna da abin da yake tabbatar da ita da alamun da ake gane ta da kuma amfaninta da hukunce-hukuncenta amma a ce ga tarifi ba a iyawa shine sai ta kawo maganganu bayan da ya gama kawo cewa akwai daga cikin ma'anar kalma alhubbu a lugha akwai as-safa'u wal bayadu والعلو والظهور واللزوم والثبات واللب والحفظ والإمساك duk wannan ya zuwa da asalin ma'ana sai ya ce wala raiba anna hadhihi al-khamsa min lawazim al-muhabba wannan abubuwan da ya kasa gida biyar yace suna daga cikin lawazim na ainihin kauna fa innaha safa'ul mawaddati wa hayjan iradati al-qalbi lil mahbubi wa uluha wa zuhuruha minhu li ta'alluqiha bil mahbubi al-murad ce dan ita kauna ita ce zuciya ta zama ta yi haske saboda ƙaunar da kuma ita zuciya ta dinga tunkoran biyan bukatun abin ƙaunar da kuma yadda abin ƙauna yake ɗagawa yake hawa kan zuciya ya danne ta da kuma yadda zuciya take tabbata akan wannan ƙauna da abin da za mata ba ta fasawa da yadda kuma zuciya take dagewa akan ƙauna ba ta rabuwa da ita ya ci gaba da cewa wa aqaul hubba harakatat bam lafazin alhubbu sun bashi damma ne ba a ce alhabbu ko alhibbu ba me yasa aka mishi damma yanzu nan kuma zai magana ne akan wato kiyasi na na lugha dangane da ainihin wasalin kamar yadda kaga ibn Paris a cikin littafin maqayisul lugha ya fitar da duka ire-iren waɗannan ainihin wato ka'idoji game da harufa da wasu sulansu da makamantansu yace an mishi damma ne allati hiya ashaddul harakati wa aqwaha wanda damma tafi wasalin sama da wasali kasa tafi su nauyi ta fi su tsanani mutabaqatan li shiddati harakatin musammahu wa quwwatiha dan wannan wasalin ya dace da irin yanayin motsawar kauna motsawar kauna abu ne mai zafi da tsanani to sai aka yi kalmar kauna din ita ma wasali mai zafi da tsanani wa qawl hibba wa huwa al mahbubu shi kuma abinda ake kauna sai aka samu shi hibbu aka mai wasalin kasa aka samu shi harakatal kasri li khiffatiha anid damma saboda wannan wasali yana da sauki bai kai donma nauyi ba wa khiffatil mahbubi saboda kuma yadda abun kauna yake zama abu mai saukin a mushi uzuri da a yadda da shi wa khiffati dhikrihi ala qulubihim wa alsinatihim saboda yadda kuma ambatan abin da kake kauna yake da sauki a cikin zuciyarka min aytahi hukuma na za'iri an ba ma kalmomin wasali wanda ya dace da irin abin da suke amsawa kamar da akwai abin da ake ce musu haka dama kamar yadda bawashi yake ce mane amsakama amsakama aka ce ja ja zir wannan wannan zir din a gun bawashi yana da wannan psychological ma'ana da yanda ja yake ko a ce yayi yayi baki dau haka irin wannan kararraki da sauransu wanda suke sautuka wanda suke alamta irin ma'anar a bisa psychology din mai magana a ce ji kake mari tas wannan tas din kaga ya kama da sautin mari ko to da akwai irin wannan harshe so yake ce ma amsa kama ina fata mun gane to irin shine wannan akwai wasu silan kalmomi waɗanda wasalin ko irin nau'in harafin yana alamta irin ma'ana in ka karanta tafin al-muzhar fi ulumin lugha na suyuti ya tattauna akan wannan haka ibnu farisin a cikin littafin maqayisul lugha ko a qur'ani akwai su in ka ji zulzilat zulzilat to daga ji kai makasa akwai matsala wadammarnahum irin wannan shaddojin da zaka dinga ji amma idan ana magana akan abin da yake mai sauki sai ka ji kalmomin masu sauki ko ta'abiran masu sauki akwai harufa waɗanda ana, ana, ana bayani akan wato makharij ɗinsu suna da sifat na shidda to zaka ga kalmomin da suke da alama azaba da wahala da tsanani suna zuwa da ire-iren waɗannan harufan a cikinsu waɗannan wasu abubuwa ne daban da ibn qayyim ya ta'arudi gare su a takeice sai kawo misali yace kamar yadda ake cewa nihbu bi ma'ana manhub nihbu wa dhibhu bi ma'ana madhbuh wa himlu bi ma'ana mahmul kaga dai sai aka sa musu wasali kasa wasali kasa saboda dukan su menene maf'ulai ne abin nan ne su object ne objective form ne na kalmomin su ake hawa kansu da wannan ma'anar ba su da wani ta'asiri sai da aka yi da su بخلاف الحمل الذي هو مصدر لخفته kaga amma alhaml sai aka sa mishi wasali sama sai ci gaba da cewa rusumu wa hududun qilat fil mahabba to ga wasu abubuwa da aka faɗa waɗanda suke bayyana ƙauna al-awwal abu na farko qila al-mahabbatu al-mailu da'im bil qalbi al-ha'im shine karkata ta koda yaushe zuciya ta karkatu kuma zuciya wata ke ta riga ta fitini da ƙaunar wannan abu وهذا الحد لا تمييز فيه بين المحبة الخاصة والمشتركة والصحيحة والمعلولة wannan baya bambance abin da yake mai kyau da mara kyau kuma kamar shi yana magana ne akan tsurar kauna din asani itharul mahbubi ala jami ala jami'il mashubi gabatar da abun kaunarka akan duk sauran abubuwan da kake tare da su ma'ana yanzu mu da muke kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaskiya muna gabatar da shi akan duk wani abu da muke tare da shi na dukiyarmu ko ra'ayinmu ko tunaninmu ko iyalanmu yace asalis muwafaqatul habibi fil mashhad wal maghibi da gaske abinda ake fada a cikin kauna shine dacewa da abinda kake so yana nan ko baya nan dacewa da ra'ayoyinsa da tunaninsa da tafarkin rayuwarsa da irin tsarin da yake akai arabi'u abu na hudu mahul hubbi li sifatihi wa ithbati sifati hubbi li sifatihi wa isbati sifatil mahbubi mutum ya kawar da nashi siffofin kai da kake son wani to zaka kawar da siffofinka ka ka dauki nashi ka ara ka yafa yadda musulmi suke kokarin kwaikwayo da siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin shigarsa irin tsarin suturarsa irin yadda yake rayuwa irin al'adunsa me ke kawo wannan shine tsabaragen kauna kamar yadda misali zaka ga wanda suke kauna wasu can daban sai mutum ya dinka sai ya yi kama da wancan kamar wanda suke ƙauran 'yan kwallo ko 'yan jaruman fina-finai ko makamantansu suna yin aski irin nasu wani ma zai je ya ce a mishi ainihin wato ɗinkin sutura irin nashi ko irin ɗinkin sutura irin na wani ɗan siyasa saboda yana ƙauna wani ɗan siyasa da makamantansu alhamisu muwaɓa'atal kalbi limuradatil mahbubi zuciya ta dinga ainihin natsuwa tana bin tafarkin yaddan wancan abun kauna din law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu kenan ko zuciya takan bi abun kauna akan duk abin da yake so ma'ana koda kai baka son abu idan wanda kake so yace yana so sai ka yarda da abu haka as-sadisu khawfu tarkil hurma ma'a iqamatil khidma tsoron kada ka rasa shi koda kana mishi ainihin ainihin hidima kana tsoron karfa ya kubuce maka karfa ya zama baka samu zuwa gare shi ba السابع استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك استقلال duk abin da kai mushi ka dinga ganin kaɗan ne ai baka biya ba duk abin da ya maka kuma kura ɗan kaɗan ne ka ga cewa yayi da yawa wannan mana da gaskiya abin da ake gane ƙauna da shi duba ka ga ko mace cewa da kake ƙauna za ka yi ta mata abubuwa kana ganin to ai yanzu baka biya tukucin ƙaunar ba ita kuma koda murmushi kawai ta maka sai ka ga ta biya da yawa murmushi kuma shine mafi karancin abin da zaka yi na sadaka ai ko eh ko hadisi da zai cewa ka ba dan uwanka sadaka ko da da sakin fuska ne kaga shine adna to kuma kana ta hidima ka sai wannan ka sai wancan ka sai wannan ka sai wancan kuma duk kana ganin hanzu baka biya ba san da ta maka murmushi kwaya daya sai ka ji ranka yayi dadi shine istiqlalul kaseer min nafsika wastiksalul qalil min habibika malin ya sharhin wannan yake cewa huwa qawlu abi zaidin magana ce ta ainihin abu zaidin albastami kenan taifor ibn isa wani ɗaya daga cikin zahidai ne da ya rayu a karni na uku ya rasu hijira shekara 261 kamar shekara 1187 kenan wani wani babban malami ne cikin ainihin wato masu masu zuhudu taifor ibn isa an fasana shi da suna abu yazid abu yazidi albastami sannan as-saminu istikfarul qalil min jinayatika واستقلال الكثير من طاعتك ka dinga ganin in kai laifi kankani to babban laifi ne kuma duk da'ar da kai komai yawanta to karama ce attasi mu'anaqatu ta'a wa mubayanatul mukhalafa ya zama ka runguma biyayya duk abin da aka ce kawai shi zakai ina so mu ta alakanta su da kaunar da muke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce annabi ya ce ai kawai shi zakai baka da zabi kuma mukhalafa saba mishi fa kai kai baran-baran da saba mishi العاشر دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب shigar da ainihin siffofin abin ƙaunarka don su maye gurbin siffofinka duk wata siffa da kake da ita bayan ka yi shiga irin tashi da sauransu sai kuma ka dinga aran wata wata siffa tashi kana mai da ita taka alhadi ashar an tuhiba kullaka liman ahbabta fala yabqa laka minka shay'un kai kyautar kanka gare shi gaba daya kai baka da mallakar kanka yanzu baka yan gayu suke ba sai ce ya bada rabin ran shi ko to ba ma rabi ba dukkan kanka zaka bayar eh ka ce ma manzo Allah fadaka abi wa ummi ya rasulullah yanda sahabbai suka yi suka sadaukar da rayuwarsu dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan addinin Allah asani ashara am tamhu min alqalbi ma si wal mahbubi ka fitar da duk wani abu a cikin zuciyarka wanda yake ya wannan ciwon na abin kaunar taka asalisu ashara iqamatul itabi ala dawami kai ta zargin kanka akan cewa kana gazawa fa arabiu ashara an tughadir ala almahbubi an yuhibbahu mislika ya zama kana kishi akan ainihin abin kaunan nan naka kai ya kaunaci wani ba kai ba wannan game da mu ƴan adam kenan da muke da wannan ainihin sura ko amma kaunar Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da manzon Allah suna da ainihin wato fadin saha manzo Allah yana da fadin saha ta ya kaunaci dukkanin mu a matsayin mu na al'ummarsa zamu ji kuma irin kaunar da yake mana ga sunan ya ta kawowa jama'a da yawa muna takaitawa ne sai dai kawo wajen guda 30 to sai ya ce al asbabul jaliba lil mahabba me ke sa ka kaunaci wani me ke sa Allah ya kaunace ka anan abin da zai magana akai kenan dan shine asalin muhallin dan yana da kyau mu fahimci cewa kaunar da zaka wa Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce amma ribar ka shine su haifar wa Allah ya kaunace ka su sa Allah ya kaunace ka idan Allah bai kaunace ka ba to wannan kaunar da kake bata cika ba kin kamar yadda duk abin da zaka yi wata mata da kake so ta kisan ka na kyautatawa mai kake so ta juyo ta kaunace ka ko ma'ana ka samu ka juyo da hankalinta ba shine manufa ba to ba wai alfahari cewa mu masoya manzan Allah ba ba shine daidai ba fatan ina ma manzan Allah ya so mu ina ma mu samu Allah ya so mu da ya zaka wannan kuma shine da yin abin da Allah ya ce ayi biyayya ga shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun gane wannan shine asalin baitul qasid kaman ka ce ne wallahi mu masu san aljanna ne mu nan masu san mu tsira ne mu masu san mu haura saradi ne wannan zai kai ka wani waje sai dai ka zama mai fatan Allah ya sa ka haura saradi kuma da ya za ka yi haka shine da hanyar aikin da zai sa ka haura saradi to kaga mutane gaba ɗaya sun shaidan ya sa sun yi sun gina wani misconception akan menene ibadar menene ribar ibadar shine ka samu Allah ya kaunace ka ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cice ka ba wai kai kai ta kokarin kana tutiyar kai mai kaunar manzo Allah bane har mutum ya sa kanshi suna shine me me kaza din manzo Allah kaza din manzo Allah kaza kaza har ma wai akwai wani wanda ya rasu me sunan shi mawakin nan abin nan fada bege wai shi fada bege manzo Allah ne kaga duk wannan shishigi ne da ganganci da yadda shaidan yake halakar da mutane yake zu musu abin da suka dauka ibada ne Allah ya tsare mu ibnu qayyim yake cewa fil asbabil jaliba lil muhabba wal mujiba laha وهي عشرة قاسو قد أقوم أهدها كراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به كتدبير الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرهه ليتفهم مراد صاحبه منه abin da za ka yi na farko Allah ya kaunace ka shine karanta alkur'ani karatu ta hanyar tadabburi kokarin fahimtar ma'anoninsa wattafahumi li ma'anihi da kokarin riskan ma'anarsa wa ma urida bihi da kokarin gano me Allah yake nufi da zancen kamar yadda dai bawa zai dinga kokarin fahimtar magana mai gidansa don ya san abin da mai gidan yake nufi ma'ana ya zama ka zama ka nace wajen karanta alkur'ani da kokarin gano abin da Allah yake so a fahimta daga alkur'ani wannan zai sa Allah ya kaunace ka na biyu a taqarrub ila Allah bin nawafili ba'd al fara'id neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar nafilfili bayan ka cika farillai فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة wannan zai kai mutum zuwa ga darajar ƙauna asalis dawamu zikirhi ala kulli halin tabbato cikin ambatan Allah bil lisani da halshe wal qalbi da ambatan shi da zuciya wal amali da ambatan Allah ta hanyar ayyuka wal hali da ambatan Allah ta hanyar halin da take ciki fanasibuhu min almahabbati ala qadri nasibihi min hadha dhikr duk wani bawa raban da zai samu na kaunar da Allah yake mishi da gwargwadon raban da yake da shi a cikin wannan arabi'u itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa rinjayar da abinda Allah da manzon Allah suke kauna akan abinda kai kake kauna idan ya zama ga son zuciyarka ya saba da son zuciyar shari'a kana son ka sha giya shari'a ta ce ka a sha ko to ka gabatar da kin shan giya saboda shari'a kana son ka yi zina shari'a ta ce ka ayi ka gabatar da kin yi saboda shari'a ta ce ka ayi kana son ka yi gulma kana son ka ci amana kana son ka kwashe kuɗin al'umma kana son ka yi riya duk abin da kake so ka yi na sabo wanda yana daga cikin abin da annafsul ammara kullum take ziga ka kai ta kokari kai kokari kada kai saboda mene saboda isaru muhabbatillahi mahabbillahi abinda Allah yake kauna ka gabatar da shi akan abinda ka kake kauna wannan fa jama'a sa daga cikin mutanen da ake cewa wai ba sa kaunar manzo Allah ku zo nan karatun jama'a wa tasannum ila maharibihi wa insa ubal murtaqa da kuma wato kokarin hawa tudun wurin da abinda Allah yake kauna ko mun wahala khamis alkhamis mutala'atul qalbi li asma'i wa sifati zuciyarka ta dinga kokarin tunanin sunaye da siffofin Allah wa mushahadatiha da nuna wa zuciyarka ainihin wato sunayen Allah da siffofin shi wa ma'rifatiha kokarin sanar da zuciyarka sunayen Allah wa taqallubuhu fi riyadi hadhihi al-ma'rifati wa badiha da kuma zuciyarka da dinga kaiwa tana kawowa akan waɗannan sunaye da kuma ma'anonin su faman arafa Allah bi asma'i wa sifati wa af'alihi ahabbahu la mahala duk wanda ya san Allah sani na gaskiya ya san sunayen Allah da sifofin Allah da ayyukan shi ba wajibi ne ya kaunaci Allah ولهذا كانت المؤطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على قلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب yace dan haka kaga mu'attila masu kore sifofin Allah su yan dariƙa din kenan ire-iren su da fir'aunawa wanda suke cewa ma sam babu Allah da jahamawa masu tawili wanda yan dariƙa suna shiga nan har ila yau to waɗannan suka zama sun zama kutsa a tsarik sun zama kamar 'yan fashi ne sun yi zuciyarsu fashin wato fahimtarta ta sanin Allah don sun ce su ba su yadda sufafin Allah ba gashi nan ya ci gaba da musu raddi a can gaba ma zai musu asadisu mushahadatu barrihi wa ihsanihi wa ala'ihi ka tsaya ka kalli wato baiwa Allah da kyautayinsa da ni'imominsa wa ni'amihi batina wa zahira ni'imomin Allah na ɓoye da na fili fa innaha da'iyatun ila muhabbati za su saka kaunaci Allah as-sabi'u na bakwai wa huwa min a'jabiha yana daga cikin abubuwa mafiya ban sha'awa cikin dalilin da sa Allah ya kaunace ka inkisarul qalbi bi kulliyatihi baina yadayi Allah ta'ala zuciyarka ta zama taran kofa gaba ɗayanta a gaba ga Allah walaysa fi ta'biri an hadha al-ma'ana ghayru al-asma'i wal ibarat wannan ma ba ya fasara shi zama zuciyarka ta kare gaba daya tana bin Allah as-saminu na takwas al-khalwatu bihi waqtan nuzul ilahi ka kebance da Allah karshen dare sanda Allah yake sakkowa limunajati ka gana da Allah ta hanyar ibada wa tilawati kalamihi da karanta zancen Allah wal wuqufi bil qalbi wat ta'addubi ka tsaya da zuciyarka da ladabi bi adabil ubudiyyati bayna yadayhi kana mai ainihin wato ladabin bauta gaba ga Allah ya kamata ƴan uwa su kuma sake kan littafin al-ubudiyya na ibnu taymiya zaka ji ainihin sharhi akan ire-iren wannan abubuwa at-tasi'u mujalasatul muhibbin as-sadiqina sai kuma da zama da zama da masu kaunar Allah da manzon Allah kauna ta gaskiya waltiqat atayiba samarati kalamihim kana tsintsintan dadadan maganganun su kama yantaqi atayibat samari kamar yadda ake tsintsinta kyakkyawan dan ice a bar munanan wala ta takallam idza illa idza tarajjahat maslahatul kalam kuma ka daina magana sai in magana ta zama ita ce maslaha wa allamtu alimta anna fihi mazidan li halika magana ta kasancewa ta ƙara maka hali mai kyau wa manfa'atan li ghayrika kuma ta amfani waninka al'ashiru muba'adati kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla kai kokari ka nisanci kuma duk wani abu wanda zai shiga tsakankaninka da Allah Ubangiji subhanahu wataala to sai maganganu akan ainihin wannan da sharhin su da sauransu jama'a ga sanan maganganu ne masu yawa ba zai yi ai ta karanta su anan ba a can gaba sai yake cewa wal qur'anu was sunnatu mamlu'an bi dhikri man yuhibbuhu Allah subhanahu min ibadihi almu'minina al qur'ani da sunna suna cike da ambatan waɗanda Allah ke kaunarsu وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم da kuma ambatan abin da Allah yake so na ayyuka da maganganu da halayen waɗannan mutane da Allah yake so ka kauli ta'ala kamar da Allah yake cewa wallahu yuhibbus sabirin Allah na son masu haƙuri da haka kana Allah ya soka ka zama mai haƙuri haka Allah yake cewa wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son masu ainihin wato kyautayi ko waɗannan ayoyin dukan su guda biyu a sautu Ali Imran ne sannan inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina Allah yana son masu yawan tuba da kuma masu tsarkakuwa a cikin bakara kenan da kuma inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son waɗanda suke tsayuwa sahu-sahu suna yaƙi don ɗaga kalmar Allah su tsaya kamar gini wanda aka ainihin wato jejjera shi a cikin suratul safi kenan ko hakanan kuma Allah yake cewa fa inna Allah yuhibbul muttaqina lalle Allah yana ƙaunar masu jin tsoronsa waɗannan duka ayoyi suna bayani akan irin mutanen da Allah yake so masu haƙuri masu kyautayi masu neman tuba masu tsarkakuwa masu jihadi masu jin tsoron Allah to kai dan dariƙa da kake ta kuri me wannan aikin ka a ciki baka da aiki ko da a cikin waɗannan wa qawluhu da faɗin Allah fi diddi zalika akasin waɗanda Allah baya kauna wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san barna da haka lazim haka Allah baya san mabarnata wallahu la yuhibbu kull mukhtalin fakhurin Allah baya san duk wani wanda yake mai cika baki wanda yake mai jiji da kai jiji da kai akan ilimi jiji da kai akan sarauta akan iyawa akan asali akan kome Allah baya so kaji mutum yana cewa ai shi in ma in ya gama ma karatu ji yake kamar ƙasa ba ta iya ɗaukan shi haka wani shaidani yake fara a Kano wai sai ya ji kamar wai in ya kwana nazari saboda nauyin karatun da ke kan shi sai ya ji kamar ƙasa ba ta iya ɗaukan shi sai ka ce wani tirela ne na karatu a kan shi wanda ina za a narke karatun gaba ɗaya a mai da shi wani madda da za a iya aunawa da wuya ya kilo guda amma ya ce ƙasa ba ta ɗaukan shi ba ƙasa take ɗaukan jibalun rasiyatu kaga wannan shine muhtalul fakhur to Allah baya son mai irin wannan halin koda da gaske ne yana da wannan ilimin koda da gaske ne ballantana ma bayi da shi dan akwai ƴan matasa waɗanda sa'o'in mu ne a shekaru sun fi mu karatu walillahi hamd amma dai sa'o'in mu ne a shekaru suna nan a Kano sun hana shi rawar gaban hantsi a Kano amma sai ce wai zai da sa albani su bin bas wannan ai kauyanci ne dama ko da mai kaje Kano an fika to haka ko kauyanci ma kaje an fika da wauta ko mun gano da ke jama'a wala an kana jin maganganun sai abin ya ta baka dariya da ka dinga jin kunya ba to irin wannan shine mukhtalin fakhurin Allah baya son irin wannan halin Allah ka tsare mu wallahu la yuhibbu adh-dhalimina Allah baya son macuta masu yin zalunci masu yin shirka inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura waɗannan sa da gaske waɗanda Allah ya ce baya su wa kan fi sunnati a cikin sunna kuma da yawa kaji an ce ahabbul a'mali ila Allah kaza wa kaza wa inna Allah yuhibbu kaza wa kaza ahabbul a'mali ila Allah as-sala fi awwali waqtiha fi waqtiha ne ko ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله وأحب الأمال إلى الله الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور وأحب الأمال إلى الله ما دام ما أدومه وإن قل إن الله يحب أن يؤخذ برخصه duk wannan yana cikin hadisai yana bayani akan abubuwan da za ka yi Allah ya soka jihadi biyayya iyaye riko da ainihin saukin da Allah ya maka hajji mabrur aikin ibadan da zaka dawoma kana yi ko da kankani ne ga sunan burjik a cikin hadisai ga sunan burjik da haka fal mahabbatu abinda ake nufi da kauna a shari'a in jibul qayyim haqiqatul ubudiyya ita ce ragen bautar da kanka ga Allah ita ce asalin kauna duk abinda Allah ya ce ayi na bauta daga cikin rukunai da wajibai da mustahabbai da falaloli da duk abin da Allah ya ce kai sai kokari sai kai shine asalin ainihin kauna al'ubudiyya akan haka kuma ibn timiya wannan littafin al'ubudiyya tabbatar da bautar da bayi ga Allah a bisa yadda Allah ya ce su bauta mishi da kuma kabar da tsarin bautar da 'yan ɗariƙa sufaye 'yan ɗariƙa sufaye suka kawo su hallaju da su ibnu saba'in da su ibnu ya'ish da makamantansu waɗanda suka kawo bauta ta ƙarya suka ce abotawa Allah da ita wanda wasu su sai da ta kai ma an yanka su kamar hallaju sai da aka aka yanka shi aka tsire shi aka aka ainihin bankare shi kamar da ake bankare rago saboda barnar da ya kawo a cikin addinin Allah yace wa hal tumkinul inabatu bidunil mahabbati war riba kana ganin zai yi karan kwafa ga Allah in ba kana kaunar Allah kana son shi ba walhamdu wa shukur ka kuma ka iya gode wa Allah da yaban shi wal khawfi war raja da ka ji tsoron Allah ka sa ran abin da ke hannun su a ke hannun Allah gashi nan dai ta bayanai ga sunan jama'a dalla dalla sannan ya bayani akan maratibul mahabba matakan kauna na farko akwai al'alaka wanda ita ce zuciyarka ta ta'allaku da abin da kake so na biyu akwai al'irada shine karkatar zuciya daga nan kuma sai asibaba shine zuciyarka ta zama tana ainihin zuba kawai komai nata yana zuba akan abin son daga nan kuma sai algharam shine kauna wacce ba ta rabuwa da zuciya kamar yadda Allah yake cewa inna azabaha kana gharama azabar wuta babu lokacin da la yufattaru anhum al'azab shine ma'anan gharam wato babu wani lokaci da za a ce an ana hutawa babu wani half time babu wani kaza ma'ana continuous to shine al-gharam idan ya zama kana kaunar wani abu kaunar da baka taba samun wata lahaza da baka tuna shi to shine kana mishi gharam kenan daga nan kuma sai al-widad al-widad shine ainihin wato irin kauna wata ke kauna tsantsa lubbul hubbi tsabaragen kauna daga daga ita bayan wannan matakin sai kuma akwai abin da ake cewa ash-shaghaf ash-shaghaf irin wanda aka faɗa cikin Qur'ani kad shagafaha hubba shine so wanda yake makantar da mutum bai sa abin da yake ba kad shagafaha hubba so ya rufe maka ido haka dinga ya abin da zaka kuma wakaci ne dan ko ita wannan mata ai ga alaman haka ko yaron gidanki kankanin yaro wanda yake miki aikin gida ki rude ki yi tambar kina bin shi a guje yana guduwa kaga akwai akwai akwai alaman abin nan rikicewa hankali a ciki ko sannan baya ga wannan sai kuma ya ce akwai al'ishku al'ishku eh shine irin abin da idan shine daga shine mataki na so wanda ka kai za a fara tausaya maka cewa za ka iya halaka shine a suke ce mashi al-hubbu al-mufrid alladhi yukhafu ala sahibihi minhu kauna wadda take mai ban tsoro ta wuce kima wadda ake tsorata mai yin ta mai yin ta zai shiga matsala na da gaskin fassarar faɗin Allah da yake cewa wala tuhammilna ma la taqata lana bi malamai suka ce daga cikin abin da ake nema Allah ya tsare mutum daga barin shi shine daga so wanda yake al-ishku dan la taqata laka bi in ka kai wannan matakin to mutum ma zai zama kirista in musulmi ne dan mace ko ya zama musulmi in kirista ne dan mace ba dan yayi imani ba ishku kenan Allah ya tsirin shi ne wanda ga mata suna yin asiri a ba su asiri su ma mutum asiri manta uwa ya dinga musu ishku baya tunanin komai sai abin da suke so daga shi kuma sai at-tayammum at-tatayyum amin at-tatayyum shine so wanda zai sa ka bautar da kanka at-ta'abbud ana korarka ana kyararka amma kana ta shishigewa to in ba Allah kake wannan ba ka shiga uku na fata mun gane wannan in dai ba Allah kakewa ba ya ci gaba har ya kai ga mataki na ƙarshe yace shine martabatul khulla shine mataki na ƙarke allatin farada bihal khalilani ibrahimu wa muhammadun sallallahu alaihi ma wa ala alihi ma wa sallam yace matakin kaunata al khulla bayin Allah guda biyun nan khalilani lirrahman su kadai suka samu wannan matakin a wurin Allah shine Ibrahimu alaihi salam da jikansa manzanmu alaihi wa ala jaddihi Ibrahimu salatu wassalam wa ala alihi ma kamar da ya tabbata hadisi manzo Allah yana cewa inna Allah takhadhani khalila kama takhadha Ibrahimu khalila walau kuntu mutakhidan ahadan khalila min ahli al-ard latakhassu Abu Bakr wato bai yuwa kai ma mutun irin wannan kaunar bai yuwa shi sa manzo Allah ya ce ba zai iya ba har ga Abu Bakar wal khullatu hiya al-mahabbatu allati takhallalat ruhal muhibbi wa kalbi ita ce ƙaunar ta shiga ta ratsa cikin zuciyar wanda ke yin ƙaunar da komai nashi da rayuwarsa hatta lam yabqa fihi mawdi'un li ghayri al mahbub har ya zama babu wani wuri babu babu wuri irin da ƴan mata suke ga ma samari ko sai ta ce ai ba wuri zuciya ta cika sai kuma kana cewa to dan Allah a dan ratsa da ko ina ne ko zaure ne a samu kyalaci kyauta to wannan na daga cikin sirri kamar da ibn qayyim ya bayyana anan da wani littafin shi daban ina jin in ba na manta ba abun nan shifaul alim me yasa Allah ya ce wa Ibrahimu alayhi salam ya yanka dan shi Isma'il saboda hulla Allah yana ƙaunar Ibrahim ƙaunar da baya so ya zama a cikin zuciyar Ibrahim akwai wata ƙauna ba ta Allah ba kuma Ibrahim ya rayu ya rayu bayi da ɗa da ya roƙi Allah Allah ya bashi ɗa sai Allah ya ga kaman zuciyar shi ta nema ta rabu zuciyar Ibrahim ta nema ta rabu akan ƙaunar Allah da kuma ƙaunar wannan ɗan shine sai kishin Allah ya motsa Allah baya son a cikin zuciyar Ibrahim khaliluhu ya zama akwai ƙaunar wani shine sai Allah ya ce to ka yanka ɗan dan Allah ya jarabce shi da Allah ya mai wannan jarabawa sai ya miƙa wuya ga Allah Allah ya tabbatar mishi kenan yanzu cewa to babu kaunar wani a cikin zuciyar shi da kaunar Allah da haka yanzu babu ma bukata a zubar da jinin sai Allah ce to ka bar shi kawai tunda dai kai abin da ake so haka ibn qayyim ya bayyana anan a cikin dogon sharhin da yayi wallahu a'lam waɗannan jama'a suna daga cikin bayanan da zamu samu a cikin nan ga sanan bayanai ne da dama yayi su sai ƴan uwa su koma su karanta to har ila yau a cikin kauna ta shari'a jama'a da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kamar yadda na ambata a ran nan dukkanin musulman duniya waɗanda suka rayu a bayan ƙarni na ainihin wato biyar shine ƙarnin da al'imamu alƙadi ayyad ibn musa al-yahsubi ya rayu Allah ya gafata mishi wannan ɗaya daga cikin kwafis ne littafin ashifa amma mai sharhin al'imamu mulla aliyu lilƙari aliyu lilƙari mutumin ƙasar afghanistan ne ƙasar su garin hara yanzu yana afghanistan babban malami ne shahararre a duniya ya rasu hijira shekara dubu ɗaya da shekara goma sha hudu da rasuwarsa Allah ya gafarta mashi kowa yana jin labarin mula alil kari babban malami ne mai littafin ainihin wato shammul awarid fi zammul rawafid da littafin ainihin wato abin nan na ranar ma na kasan tuna sun littafin nan yau na kasan tuna ko rabin ma ranar na tuna rabin ban iya tuno rabin ba wallahul musta'an zaman suna nan da yawa suna nan anan sama to shi yayi sharhin mujalladi biyu littafin alƙadi iyad wannan littafin a shafa na daga cikin littafin da suka shahara a duniya shahara ta a zo a gani only second to littafin ainihin wato abin nan nawawi arba'una hadisa don malamai suna cewa littafin arba'una hadisa babu wani littafin musulunci bayan alkur'ani da ya kai shi yawo a duniyar musulunci a yanzu da ake rayu don shi ba ana maganan gari bane a kusan kowane gida akwai shi a gidan musulmai kalla da kyau ka gani shine syllabus din kowace islamiya a kowane gari a kowane zamani tun bayan da aka rubuta shi Allah ya mishi wannan albarka to haka littafin alqabi iyadi ya shahara yayin da wani littafin ake samun nuskar shi kwaya biyu kwaya uku ai ta celebrated din su a duniya wannan littafin a kasar Misra kawai an samu kwafin rubutanin shi sun kusa guda dubu a libraries daban-daban na na malamai personal librarian su da kuma wanda suke amma public na gwamnati da haka in za ka yi taƙiƙin shi aiki ne akan ba kankani ba saboda nusaf ɗin sun yi yawa saboda shahararsa a nan ƙasar ana karanta shi kowa ya san tarihin karantar da ashifa a nan ƙasar ana karantawa ana tabarruki ana akwai wanda yake zuwa duk girman littafin nan mujalladi biyu ne zai sa ya ba almajirai kwangila su rubuta mashi shi gaba ɗaya a allo ana ana wankewa ana tarawa sai an cika jarka 50 liters shi kuma ya je ya tasha ya sa a ɗakin shi yana tasha da sunan tabarriki wasu kuma suka je suka siyo ma sai a je a cire bangon kawai wannan takarda sai a tsoma shi a sabuwar kwatanniya kawai a rufe sai ya narki sai a dinga ɗebowa da takaddun ana sha saboda tsaba kauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to alqazi iyad kamar da muka fada yayi sharhin muslim malamin shi al-imam al-maziri shi ma ba ash'ari ne ai shi ma qazi iyad ba ash'ari ne nawawi ma ba ash'ari ne dukan su ba yan zala bane ba salafiya bane a sharhin shi na muslim wanda ya cike sharhin al-mu'lim na malam al-imam al-maziri malamin su shi kuma ya mishi ikmalul mu'lim ko dukan su ba su kare ta hadisan ba kuma a cikin nan ya yi magana a kan ƙaunar manzo Allah sallallahu da ƙa'idojinta da komai bai kawo abin da ya ɗarika suke cewa shine ƙaunar manzo Allah ba irin wannan abin da mu muke faɗa su ya kawo a matsayin ma'aunin ƙaunar manzo Allah sallallahu kuma za mu ji to amma da yake littafin yana da haɗari ƙwarai in ka karanta tarihin alqabi iyad a cikin littafin ainihin sirar alamin nubara zaka ga zahabi ya ambaci waɗannan haɗarin da suke cikin littafin cewa akwai tarka tarka da yawa wacce ana ta mamakin ma me yasa malami kamar iyab ya aiki da wannan irin nassoshin an nemi a bashi uzurori cewa ko dai ya zama ya yi shi kafin ya kware ne wannan uzurin bai tabbata ba wasu suka ce a yana nuna cewa ne saboda girma darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har makareta ma suna ƙarya don su dauka ka darajar shi duk dai maganganu ne aka kai wallahu ta'ala alam to akwai tahbibi da aka yi masa wanda ainihin wani malami mutumin ƙasar Sham gashi Saleh ibn Ahmad Ash-Shami shine wannan al-muhazzab min ash-shifa bi ta'rif huquq al-Mustafa gashi mujalladi daya wannan littafin muna da shi a makarantar nan kamar kwafi biyu zuwa uku haka wannan ya tace abin da ya inganta ne kawai ya zubar da duka tarka-tarka duk wata abu da bata inganta ba ya zubar ana wannan da ke hannuna shi kuma tarihin al-imamul qadi iyad ne gashi wani professor ne professor bashir Ali Hamad At-Turabi yace Al-Qadi Iyad wa juhuduhu fi fi ilmi al-hadith riwayatan wa diraya tarihin shine wannan da irin gudumuwarsa ga ilimi duk wannan malaman suna ne suke wannan duka jama'a ba malaman dariƙa ba duk wannan hidimar yanzu littafin gashi na kaunar manzo Allah ne malaman suna ne suka mai hidima haka malamin da ake takama da shi a matsayin babban alani a cikin aikin rubutun kauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hidimar da aka yi akan tarihin shi a cikin magana akan shi kanshi littafin ashafa din da matsayin shi a cikin addini da ainihin abin da ke cikin shi duka ɗaya bayan ɗaya to barin karanta mana kaɗan daga cikin abin da shi wannan mai talhisin ya bari a cikin babin da ya magana akan filu zumi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam a cikin ashafa in ka karanta a asalin ashafa zaka ga bayanan suna da yawa to nan kuma abin da ya rairaye ne kawai ma'ana yace tamhidun fi anna hubbahu sallallahu alaihi wasallama fardun kaunar manzon Allah wajibi ne farilla ce kaga ibada ce kenan kamar ibada sallah da azumi da zakka da aikin haji qala Allah ta'ala Allah ne yace qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillahi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin kace da su idan iyayenku da ƴaƴanku da ƴan uwanku da matayenku da danginku da dukiyar da kuka tara da kasuwancin da ba kwa so ya lalace da gidajen da kuka yadda ku zauna a cikin su waɗannan abubuwan idan kun bi kaunar su fiye da Allah da manzon Allah da jihadi to ku jira ku ga abin da Allah zai da ku Allah baya son mutane fasikai masu irin wannan abin fasikai ne kenan fakafa bi hadha khassan watan hiban watan bihan wa dilalatan wa hujjatan ala ilzami muhabbati malam yace wannan kadai ayan nan ta isa ta bayyana kebantuwa da fadakarwa da dalili da hujja akan wajibcin kaunarsa wa wujubi fardiha da kuma cewa farilla ce wa azami khatariha da girman hadarin da ke cikin wato wasa da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wastihqaqihi laha da kuma yadda manzon Allah ya cancanci a kaunace shi in qarra Allah ta'ala man kana maluhu wa ahluhu wa waladuhu ahabba ilayhi min Allah wa rasulihi ka duba ga yadda Allah ya kwankwashi wanda yake kaunar gidansa da iyalansa fiye da Allah da manzansa wa wa'adahum bi qawli ta'ala kuma Allah ya musu jan kunne da cewa fatarabbasu ku tsaya ku gani hatta ya'ti Allah bi amri thumma fassaqahum Allah kuma ya maida su fasikai mutanen banza bi tamamil aya wa alamahum annahum mimman dalla wa lam yahdihi Allah ya sanar da su cewa waɗannan batattu ne Allah bai shirye da su ba wa ana anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina dayan ku ba zai zama da imani ba sai ya fi kaunata fiye da babansa da ɗansa da sauran mutane wannan hadisin bukhari da muslim ne ko wa an abi hurairah nahwahu abu hurairah mana da kwatankwacin wannan riwaya ta anas wa an anas anhu sallallahu alaihi wasallam kala salasun man kunna fihi wajada halawatal imani abubuwa guda uku wanda yake da su to ya samu dandanan imani an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma sai ya zama kana kaunar Allah da manzon Allah fiye da duk wani abu wanda ba su ba wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi duk wanda zaka so kuma ka so shi dan Allah wa an yukriha an yauda fil kufri kama yakrah an yuqadha fin nari ka zama baka kaunar ka zama wato kafiri kamar yadda baka kaunar shiga wuta bukhari da muslim suka fitar da wannan shi ma ila yau wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu annahu qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallama la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi allati bayna zanabayya yace ya manzo Allah ina kaunarka fiye da komai in banda zuciyata da take cikin ainihin wato kirjina fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama lan yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsi imanin ka bai cika ba ya kai Umar sai ka fi kaunata fiye da kanka fa qala Umar wallazi anzala alaykal kitaba la anta ahabbu ilayya min nafsi allati bana janabayya a wata riwaya aka ce sai da aka yi wajen kwanaki Umar ya da faɗi wannan magana cewa to ya manzo Allah ina kaunarka fiye da zuciyar dake cikin kirjina fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama al'ana ya Umar yace sai yanda imanin ka ya cika قال سهل من لم يرى ولاية الرسول عليه في جميع الأحوال wanda bai ga cewa annabi na da ta cewa a kanshi a kowane yanayi ba wayara nafsahu kuma bai dauki kanshi fi milkihi sallallahu alaihi wasallama ya zama shi yana cikin mulkin manzon Allah manzon Allah ne ya mallaki tunanin shi ba la yazuqu halawata sunnati bai iya samun dandanan dadin sunna bai iya bin sunna da an ce sunna zai ji bakin ciki alama ne akan bai yadda da gaske yana kaunar manzo Allah ba ko mun gane jama'a da kyau li anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala da manzo Allah yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsi sai yace thawabul muhabba thawabu muhabbati sallallahu alaihi wasallam me ladan kaunar manzo Allah an Anas radiyallahu anhu anna rajulan atan nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala mata sa'ata ya rasulullah qala ma adata laha wani ya ce ya manzo Allah ya tashin kiyama manzo Allah ya ce me ka tanada qala ma adattu laha min kathiri salatin wala saumin wala sadaka walakinni uhibbu Allah wa rasulahu shi ni ban cika yawan sallah ko azumi ko sadaka ba amma dai ina kaunar Allah da manzon Allah qala anta ma'a man ahbabta to daga cikin lada da zaka samu kenan na kaunar Allah da manzon Allah shine ka zama tare da su وأن صفوان بن قدامة هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت يا رسول الله ناولني يدك أبايعك فناولني يده فقلت يا رسول الله إني أحبك قال المرء مع من أحب صفوان يتي ناذو قم من ذا الله مسمى دني مش مبايع نتي يا من ذا الله بانا هننك نمك مبايع يميقو هنونا مش مبايع سنة نتي يا من ذا الله إنك أو نرك يتي متنا ترد وأن ديكسو وروى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وابو موسى وانس وعن ابي ذر بمعناه wannan duka riwayar bukhari da muslim ce sai yace fi ma ruwiya an salafi wal a'immati fi mahabbatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallama aw wanda aka ruwaito daga salaf magabata da kuma limaman musulunci game da kaunar manzo Allah to mu nan inda gizo ke saka kenan irin kaunar da suke ma manzo Allah akan ta muke gudana don mun ce muna kaidin addininmu da salaf gashi an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu qala min ashaddi ummati li hubban daga cikin mafiya tsananin kaunata a cikin al'ummata nasun yakunu na ba'di wasu mutanen da za a yi a bayana yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali ɗayansu zai iya bayar da tikiti inda za a ce ga tikitin inda za a shiga a gani amma za a tikitin shine duka dukiyarsa duka da iyalansa zai bayar ya zama ya waye gari ba shi da komai amma zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayar da wannan ya Allah ka samu a cikin waɗannan bayi wannan riwayar muslim ce waqad taqaddama hadith Umar radiyallahu anhu wa qawluhu la anta ahabbu ilayya min nafsi wa an Amr ibn al-As radiyallahu anhu ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Amr dan As yace nafi kaunar manzo Allah fiye da kowa وعن عمر بن الخطاب قال للعباس رضي الله عنه أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب عمر يتشي ما عباس lokacin da Abbas ya gaya Umar wata bakan magana Umar ya ce haba Abbas me kake min wannan magana wallahi ka musulunta kai Abbas yafi mini dadi akan ubana Khattabu ya musulunta li anna zalika ahabbu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah yafi kaunar musuluntan ka fiye da musuluntan babana ku duba fa jama'a gani baban shi mahaifi amma ya gabatar da abin da manzon Allah ya fi so fiye da shi wannan sahabbai kenan jama'a masu kaunar manzon Allah ta gaske وعن ابن أسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أهد وتما تتكين أنصار أنكش أبنت دتن أنت دمجن تقباء أهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى من زان الله سنة تكين صحابي فقالت ما فعل رسول الله sallallahu alaihi wasallama da tazo tana cewa ne ina manzon Allah me labarin shi qalu khairan suka ce yana nan lafiya huwa bihamdillahi kama tuhibbina yana nan yadda kike so bai mutu ba ba amai komai ban da rauni qalat aruni ku bari na ganshi hatta anzura ilaihi tana ganin kamar suna mata wayo ne ko falamma ra'athu qalat da ta ganshi take cewa kullu musibatin ba'adaka jalal duk wani bala'i da zai faru ba in dai kai ka tsira to kankani ne wasu ila aliyun ibn abi talib radiyallahu anhu kaifa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi aliyu wace irin kauna kuke manzon Allah qala yace kana wallahi ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il barid ala zamai wallahi mun fi kaunar manzon Allah fiye da kawunan mu da dukiyar mu da ƴaƴan mu da iyayen mu da da iyayen mu mata mun fi kaunar shi fiye da kaunar da mai jin kishi yake ma ruwa mai sanyi walamma hatudira bilal radiyallahu anhu nadat imra'atuhu wa huzna bilal dan abi rabah babban ladani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mutuwa ta zo mishi sai matar shi tana ihu tana cewa mun shiga uku bakin ciki ya zo mana faqala wa taraba yace a'a dadi nake ji gadan alqal ahibba gobe zan gamu da masoyana muhammadan wa hizba muhammad da tawagashi ma'ana sun riga shi mutuwa Allah Allah yake mutu tare da su Allahu akbar ولما أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتله زيد الدثنة والنندا wasu suka yaudare shi suka tafi da shi suka siyar da shi ga mutanen Makka kissa na cikin Bukhari da Muslim asalin kissa so da suka yaudare shi suka sayar da shi din nan mutanen Makka za su kashe shi lokacin su Abu Sufyan ana kafirci sai aka fitar da shi cikin harami dan ana kafircin ba a yadda a zubar da jini a harami ba sai aka fitar da shi hududul haram za a kashe shi قال أبو سفيان بن حرب أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محمد الآن عندنا مكانك تضرب أنقه ذاك سوء أتي ينزل محمد أنا ذا كششي وإنك في أهلك كيكما كان زونا أتكم ما تنك فقال زيد والله ما أحب أن محمد الآن في مكانه الذي هو فيه تسيبه شوكا وإني جالس في أهلي yace na rantsi da Allah bana kauna a ce a inda Muhammad yake yanzu a ce kaya ma ta shiga kafar shi ni kuma ina tare da iyalaina ba na kauna wannan balas na magana kisa qala abu sufyana ma ra'aytu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammadan yace ni ban taba ganin wasu mutane da ke kaunar wani mutum irin yanda sahabbai suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fi alamati mahabbatihi al-fasl ath-thalith fi alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam alamar da za ta sa a gane kana kaunar manzon Allah ina take malam yace ilm anna man ahabba shay'an atharahu wa athara mawafaqatahu wanda duke kaunar wani abu zai gabatar da abin zai gabatar da kuma dacewa da abin wa illa lam yakun sadiqan fi hubbihi in ku ba haka ba ƙarya yake wa kana mudda'iyan kuri ne kawai irin da suke din yanzu cika baki ne kawai fasadiqu fi hubbin nabi sallallahu alaihi wasallama man tazharu alamatu zalika alayhi mai gaskiya game da kaunar manzon Allah wanda alama kauna take bayyana tare da shi wa aulaha aliktida'u bihi abu na farko shine kwaikwayo da shi wasti'malu sunnati da aiki da sunnarsa wattiba'u aqwalihi wa af'alihi da bin ayyukansa da maganganunsa wamtisali awamirihi da kuma kwatanta umarninsa wajtinabi nawahihi da barin abin da ya hana watta'addubu bi adabihi da yin ladabi irin ladibban al'adunsa fi usrihi a cikin kunci wa yusrihi da sauki wa manshatihi a cikin nishadi wa makrahi da cikin ainihin wato abin da kake kyama ma'ana sai ya zama kana kwaikwayo da manzo sallallahu alaihi wasallam kana bin sunna baka zabe kana bin maganganunsa da ayyukansa kana kwatanta abin da ya umarni kana barin abin da ya bara sannan aladibban ka na rayuwa a ga kana da dabtuwa da dabtuwarsa manzo Allah aka ce yana da gemu gemu har kan ainihin wato kirjinsa kai kuma kullun kana aske gemu kuma kana wai tutiya wai kai mai kauna manzo Allah tufafinsa aka ce ya dangale shi kai kuma kana jan tufafi a ƙasa kaga baka irin duban shi ba sannan in kai fushi sai kai zagi sai kai batanci manzo Allah baya haka manzo Allah yana ahuwa bayan ya ci nasara akan abokin gabansa kai kuma baka haka kana neman abokin gabanka da makarkashiya manzo Allah bai wannan in ka shiga cikin kunci abinda za ka yi ba sunna ba ne ko kana cikin nishaɗinka to ba za ka yi sunna ba sai kana cikin talauci wa shahidu haza qawli ta'ala qawlu ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yace wannan ita ce hujja wa isaru ma shar'a wa khassa alaihi ala hawa nafsihi ka gabatar da shari'ar da ya tsara da abin da ya faɗa akan son zuciyarka wa muwafaqatihi shahawatihi ka gabatar da abin da ya tsara akan abin da ya dace da ainihin sha'awarka قال الله تعالى والذي يتبوأ الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم سنة قبات الشراء الله أكن كاونس ولو كان بهم خصاصة نقبا وإسقاط العباد في رضا الله تعالى يزم يدر الله تزم مك قبا في يد سام يدباي ذاك نمير دا الله قودا باي ذا سجاوشنك أكابنك كنمير دا الله فمن اتصف بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله ورسوله ومن خالفها في بعض الأمور وهو ناقص المحبة إن كسبنت دكا وأن سبوبي to kauna da kake manzo Allah ta cika in ko ka rage gurgudan rage wakka gurgudan raguwa kaman jarabawa ne 100 ko ga tana an bada objective guda 100 in ka sa duka daidai ka ci 100 bisa 100 in ka rage gurgudan rage wakka gurgudan percentage da zaka ci ودليله قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم اوكي سيتي ودليل قوله صلى الله عليه وسلم للذي حده في الخمر فلعنه بعضهم وقال ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله wani wanda aka mishi haddin giya aka kare mishi sai wasu suna ta tsine mishi albarka yana cikin bukhari manzo Allah ya ce kar ku tsine mai yana kaunar Allah kuma yana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa min alamati muhabbati sallallahu alaihi wasallama kasaratu zikrihi lahu na daga cikin alamar kaunar manzo Allah aji kana yawan ambatansa fa man ahabba shay'an akthara dhikrahu wa minha kasaratu shauqihi ila liqa'ihi kwadayin kaji kana kwadayin ganin sa fa kullu habibin yuhibbu liqa'a habibi wa minha ala wa minha ma'a kasrati dhikrihi ta'azzimuhu girmama shi ta'azzimuhu lahu wa tawqiruhu inda dhikrihi wa izharil khushu'i wal inkisari ma'a sama'i ismi ya zama kana girmama shi an ambace shi kana rankufawa gare shi wa minha daga ciki akwai mahabbatuhu liman ahabba nabi sallallahu alaihi wasallama ka dinga kaunar wanda yake kaunar manzon Allah wa man huwa bi sababihi min ali baitihi wa ashabihi min al muhajirin wal ansar da wanda suke da alaka da shi waɗanda suke daga cikin mutanen gidansa da mutanen sahabbai cikin ansaru da muhajiruna wa adawata man adahu da gaba da duk wanda yake gaba da sahabbai ko albaiki wa bugdu man abgadahum da kin wanda yake kin su wa sabbahum ko ya zage su fa man ahabba shay'an ahabba man yuhibbu wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam lil hasan wal husaini allahumma inni uhibbuhuma fa ahbibhuma ya allah ina kaunar su allah ka so su ga sunan jama'a bayanai ne da yawa ya tayi muna takaitawa ne kwarai daga wannan littafi na ainihin muhazzab na ainihin wato ashafa to baya ga wannan jama'a akwai wani littafi zan mana ishara zuwa ga wasu wurare gashi sunan shi mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam bainal insani wal jamaat kaunar manzon Allah tsakanin halittu mutane da sauran abubuwan da ba sa ma magana na professor Khalil Ibrahim Mallakhatir Nazirul Madinatul Munawwara gashi daga Darul Qibla da Saqafatul Islamiyya Jidda ka gan shi wannan bugu a ciki ya tattauna game da nau'o'in ƙauna waɗanda mutane suke yi a gurguje bari mu ji su jama'a misali akwai almuhabbatul fardiyya awul ananiya akwai wannan so wanda kake yi na kai kai irin abin da kake so wanda ya mata da abin da wani ke so akwai kuma almuhabbati aljabaliya ƙauna wadda take irin ta ɗabi'a shine ko waɗanne irin mutane suna son suna son wasu abu a ɗabi'ance kamar sanda uba ke ma 'ya'yan shi sanda 'ya'ya ke ma iyayensu wannan a ɗabi'ance haka yake ko da dabbobi ne akwai almahabbatul ghariziyya aw shahawaniya kauna irin wadda mutane suke wa mata mata suke wa mutane ta sha'awar ainihin alakar aure ko makamancin shi sai akwai almahabbatul fitriya kauna wadda take natural shine kamar kowane ɗan adam in dai ba mahaukaci bane shi yana kaunar abu mai kyau da abin da ake da suna kyau bisa definition na cultural definition na kyau a irin wannan al'ummar da ya rayu yana son wannan abu mai kyau sannan akwai muhabbatul mushakala kauna wadda take sa idan mun yi kama da juna sai mu so junanmu al'arwahu junudun mujannada shi ke sa mutane su dinga kungiyoyi irin na juna in muna nan zariya mun ji akwai salafiya a Kano muna son su su ma suna son mu idan kana idan kana dan kallon kwallo kana son Manchester an kaga son Manchester sai shi ma kana son shi ba haka bane wani ai an taba buge mishi mota nan a garo da ya fito za su fara dambe sai ga stikan irin club din sa a jikin dai sai ce a ashe kai ma dan kaza ne ce a to ba kome je ka kawai wannan mushakala kenan ko wani kaji labari ya da irin halinka ko yana son irin abincin da kake so zaka je kana son shi ko wannan mushakala kenan akwai muhabbatul maslaha wal manfa'a kauna saboda interest irin na yan siyasa kenan yan siyasa suna kaunar wanda suke kauna ne saboda interest din siyasa in interest ya kare sai su rabu da juna ba ga bane zama ko kuma al muhabbatur ruhiyya aw al muhabba muhabbatut taqabul kauna ta zuci wadda ake yi saboda addini ita ce kauna a ruhiya wadda sai in yau in aka ce wane ya musulunta sai ka ji kawai kana son shi saboda ruhin addini sai kuma al-mahabba lissifatil kamila kauna saboda cikan siffofin kaunar to shine irin kaunar da ake wa manzon Allah dan duk waɗannan siffofin waɗanda suke masu kyau manzon Allah ya cika su shi sa mutane suka wayan gari suna son shi har waɗanda ba su ga addinin shi ba duka suka kaunace shi to me yasa menene zai ja mu zuwa ga mu kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo da yawa daga ciki akwai saboda Allah na farko ja'alahu Allah ta'ala sababan lihidayatil khalq Allah ya sanya shi ya zama dalilin shari'ar mu zaka dole mu kaunaci wanda Allah ya sa shi dalilin shari'ar mu manzo Allah a cikin hadisi yana cewa misali na da misalin ku kamar misalin ainihin mutum ne zai hura wuta zai ji dumi ko sai kwari suka zo suna so su ga hasken sai ya hana su fadawa ya ta ture su ya ta ture su a mutane suna cikin bata Allah ya kawo manzo Allah ya kawo musu shari'a kamar da manzo Allah ya bayyana wa ansaru san da yayi wannan mitin din da su bayan hawazin ko yace ya ma'ashar al-ansari alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi ashe ban same ku cikin bata ba sai Allah ya shiryatar da ku ta hanya ta na biyu shine rahimallahu ta'ala hadhihi al'umma bihi Allah ya sanya al'umman nan cikin rahama saboda manzo Allah sallallahu Allah ya sanya suka zama khairu ummatin ukhrijat lin-nas Allah ya sanya suka zama ummatan wasata Allah ya sa musu addini cikakke akmaltu lakum dinakum sannan shi manzo Allah kuma abu na uku shine aula bi ummatihi min anfusiha manzo Allah ya fi kowa cancanta al'ummarsa duba ku gani jama'a sauran annabawa ranar alkiyama za su yi baran-baran da al'ummarsu ne ba su iya musu komai ba suna da addu'o'i da Allah ya ba kowace kowane annabi addu'a daya amsashiya duka sun yi ta anan duniya a amsa musu manzo Allah sai ce to ni na ajewa al'umma ta wannan addu'a sai a kiyama ya aje ta sai ranar kiyama zai roki Allah sai a biya bukatun al'ummar shi ceto kenan ko sannan kalli Isa in aka taso al'ummar shi gaba a anta qulta lin nasi kaza kaza kaza kaza me yace da karshe in tu'azibhum fa innahum ibaduk ba ruwan shi ya ce ya tsama hannun shi wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi sa ya tsame hannun shi kenan annabi Ibrahim khalilur rahman me yake cewa yake cewa a cikin ainihin aya da yake magana yake cewa faman tabi'ani ko fa innahu minni wa man lam wa man asani fa innahu to kaga shi ma yace kawai yana ji da wanda suka bi shi haka annabi bin nuhu shi cewa mai gaba daya a halaka su rabbi la tadhar alal ardi min al-kafirin da yara amma shi manzo Allah yace wannan addu'a ya aje ta sai ranar alkiyama zai zo ya ce ummati duka bayan an shigan mushi da wasu an shigan mushi da wasu ya kasa zaune ya kasa tsaye ce ai akwai saura a wuta su ne irin waɗannan da annabi ibrahim yake cewa fa man asani ba masu sabo ne a cikin wuta manzo Allah zai kasa zaune ya kasa tsaye sai an fitar da su to kaga duk mutumin da zai maka wannan ai yafi kowa a wajenka wannan shine kwadayin da manzon Allah yake da shi da Allah ya bashi kwadayina hirsu ala ummatihi da Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'mina ra'ufur rahim baya ga wannan sai kuma Allah ubangiji ya sanya shi wata rahama wadda Allah ya ma mutane kyauta da ita wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin laqad ja'akum rasulun min anfusikum ga sunan dai da Allah yake cewa kuma wa minhum man wa minhum alladhina yu'dhuna النبي ويقول هو أذن قل أذن خير لكم قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم sannan manzo Allah yazo ya ya, ya sauke wa mutane al-isr wal aglala da tikar alaihi duk wani dabaibai da wani da wani tarnaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya sauke wa mutane wannan abun addini ya zama mai sauki addini ya zama mai sauki ga al'umma manzo Allah yana kaunar al'ummarsa da haka zai cece su ranar alkiyama zai ainihin fitar da su daga cikin kuncin tsayuwar mahashari ya kuma fitar da su daga cikin wuta bayan sun shiga da cetonsa shi kanshi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yana kauna ta ainihin ya ga bayan Allah wanda suka kaunace shi a bayan shi waɗanda ya ce dinnan za su zo bayan shi su kaunace shi sifatan ina ma su ainihin wato ba da dukiyarsu da iyalansu don su gan shi shi ma ya ce yana ƙauna ya gansu kuma zai gansu aka ce ya za ka gane su ce zai gane su da hasken alula ya ce waɗannan su ne abin nan ikhwani su ne ikhwani ku kuma ashabi ne duk waɗannan ma za ka samu waɗannan bayanan gasu nan dalla-dalla a cikin ainihin wato wannan littafin to baya ga haka kuma akwai sifofin da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ko da kai ba musulmi bane in ka karanta su zaka kaunace shi shine karamomin da Allah ya mishi da mizar da Allah ya mishi da mu'jizar da Allah ya mishi misali Allah ya bashi jami'ul karim Allah ya bashi mafatihul khaza'in al-ard Allah ya bashi darajar wato ya bashi nasara tun kafin ya je wurin da zai je na yaki Allah ya ba da mala'iku shaida akan abin nan su kawo mishi wahayi taron mala'iku Allah ya ainihin karnantar da shi ya limantar da shi akan sauran annabawa gaba ɗayansu halaye na kirki da manzo Allah yake da suna suka dace da insaniya suka sa kowa ke kaunar shi har waɗanda suke ainihin ba musulmai ba wannan daga littafin mahabbatun nabi wa ta'atuhu na ainihin wato malam professor Khalil Ibrahim Mulla Khadir asalin shi mutumin ƙasar Afghanistan ne ya karanta a jami'ar Islamiyya sai kuma littafin hukukun nabi sallallahu alaihi wasallam bainal ijlal wal ikhlal wato asali majalla ce ta albayan sune suke buga wannan maqalat ne da malamai suka yi a cikin wannan isdarin akwai maqala guda uku dukan su akan kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ta malam Muhammad ibnu Isma'ila al-Umrani wanda take da urwan ɗinta shine dam'atun ala hubbin nabi dam'a hawaye na zuba takaici akan yadda ake fassara kauna dinnan ta ƙarya yace nazaratun muta'ammila lil waqi'i fi hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam tuntuntuni akan reality na abin da ke faruwa yanzu a duniya shin shine kaunar manzo Allah wannan tutai da dariƙa suke makala ce ga tanan sai kuma makala ta biyu mai taken mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'azimi ta malam Abdul Latif ibn Muhammad al-Hasan wancan ta malam Abdullahi ibn Salih al-Khudayl sai makala ta uku wanda take magana akan ittiba'u nabi sallallahu alaihi wasallama ala daw'il wahayaini bin manzon Allah a bisa hasken Qur'ani da Sunna Faisal ibn Ali al-Abdani gashi majalla ce abin nan ce wato periodical ce abin nan ne majalla ce academia wannan sai kuma wani dan kankanin littafi shi ma mai matuƙar albarka mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallama li ummatihi wa mahabbatuhum lahu wannan asali wani malami ne yayin shi a kasar Makka wanda aka buga shi karkashin watan wani wakafi na na malam Sheikh Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah Raji yana da wakafi da yayi na buga littafai da karantawa da sauransu aka buga wannan littafin a ciki yayi summarizing abubuwan can da Ibn Qayyim ya faɗa a cikin littafin watan Madarijus Salikina sannan ya kawo wasu abubuwa da suka sa ake kaunar manzon Allah shi ma a isisa yadda ya tsaro gashi yace limaza nuhibbu rasulullah dan me muke kaunar manzon Allah da gaske akwai manzilatu inda Allah wa muhabbatuhu lahu saboda girman shi a wurin Allah da yadda Allah yake son shi sa muke son shi Allah yana kare shi yana cewa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa allamahu shadidul quwa Allah yana kullun Allah yana aikin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan muhabbatu sallallahu alaihi wasallama min muhabbatillahi ta'ala kaunar manzon Allah daga cikin kaunar Allah ce sannan muhabbatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li'annahu afdalul khalq kaunar manzon Allah saboda shi yafi kowa daraja a cikin halittu sannan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anqadhana Allah bihi minan nari wa hadana bihi ila siratal mustaqim kamar yadda muka ji a can Allah zai tsiratar da mu Allah zai sa mu kan shari'a idan mun bi manzon Allah wa innaka latahdi ila siratal mustaqim sannan kasancewar shi manzon Allah din ita kanta dalili ne akan a kaunace shi sannan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamalil insani ga wata magana da ya kawo mai ban sha'awa yace manzon Allah Allah yana bin san zuciyar manzon Allah ma'ana Allah yana duk abin da manzon Allah yake so sai Allah yayi wannan abu daga na dauko wannan ya dauko daga ainihin kissa Aisha take ba da labari cewa a ainihin wato Allah subhanahu wataala take cewa naga Allahn ka dinnan yana saurin bin abin da kake so ma ala rabbaka illa ma ara rabbaka illa yattabi'u shahawatik ko wani abu makamancin wannan bana ganin Allah nan naka sai dai yana bin ra'ayinka saboda Allah ya baka dama ya ce turji man tasha'u min hunna wa tu'i ilayka man tasha wanda ka ga dama ka kwana da ita wanda ba ga dama ba ka barta ba sai ka bata kwana ba Allah ya ce duk mata da ka ga dama ka aura duk mata da take son ka ba komai kawai ta zama matarka ita ce Allahnka yana bin ra'ayinka sosai manzo Allah bai ce mata ba haka bane to kaga kenan haka ne abin kenan to Allah da kanshi yana yin abin da manzon Allah zai ji dadi to kai a matsayinka na musulmi wajibi ne kenan kawarci manzo Allah kai abin da zai ji dadi me abin da zai ji dadi in kai shine ka bi Allah saboda manzo Allah abu mafi muni da manzo Allah baya so shine ka tafi wuta ko mun gane ka zama kana cikin al'ummarsa amma ka tike a wuta to shine sai kuma ya lissafa lawazim na kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya kawo har guda 22 bari mu bi su a gurguje na farko al-imanu bi annahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kai iman da cewa shi manzon Allah ne na biyu mahabbatuhu wa taqdimuhu ala nafsi wal ahli wal mali wan nasi ajma'in kaunarsa da gabatar da shi akan mutanen gidanka da dukiyarka da dukkanin halittu na uku ta'azimuhu wa tawqiruhu wa ihtiramuhu wa ijlaluhu girmama shi da bashi daraja da ganin girman shi akan fiye da kowa na hudu tasdiquhu fima akhbara wal yaqinu bima ja'a bi gasgata abinda manzon Allah ya faɗa da sakankancewa wannan shine mahallin niza akan asalin wannan kadiyar kin gasgata wasu hadisai da wasu mutane suke na biyar imtisalu amrihi wajtinabu nahyi sallallahu alaihi wasallama kwatanta abinda manzon Allah ya aikata da gujewa abinda ya hana na shida tahkimu shari'atihi fi kulli shay'in gudanar da duk wani abu da zaka gudanar ka gudanar shi karkashin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bakwai ittiba'u sunnatihi wattikhadhuhu qudwatan uzma koyi da sunnarsa da riko da shi akan ainihin wato ya zama abun koyi mai girma na bakwai at-ta'assi bihi fi adh-dhahir wal batin wa fi kulli saghirin wa kabirin kwaikwayo da shi a zahiri da batini akan duk wani abu da wani babba ko karami na tara al'adabu ma'ahu wa minhu wa adamu raf'i sauti aw al-muqata'ati inda samaya hadisi ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da rashin daga murya in kana jin hadisin shi na goma mutala'atu sirati karanta tarihin sa wa daqa'iqu hayatihi da bin diddikin abin da ya faru gare shi a rayuwarsa wal hitimami biha da ba da muhimmanci da su na sha daya tanshi'atul atfali ala hubbihi wa ta'allumi siratihi horar da dalibai kanana yara a gidaje da makarantu a horar da su akan kaunar manzon Allah da kuma koya musu karatun tarihi manzon Allah na sha biyu al-iktharu min as-salati was-salami alayhi yawaita yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati da sallama na goma sha uku as-sana'u alayhi bima huwa ahluhu yabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya cancanta wal iktharu min dhikrihi wa ta'idadi fadailihi da yawaita ambatan shi da lissafin falalarsa na sha hudu a tashawuku li ru'yatihi sallallahu alaihi wasallama walau budhila fi dhalika al-ahl wal mal ka dinga kwadayin ina ma zaka ga manzon Allah koda ko zai zama cewa zaka sa dukiyarka da iyalanka ne a matsayin farashi na sha biyar ta'azimu sunnatihi wal bahth anha wa ta'rifin nas biha wa nashriha girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bincike game da ita da koya ta ga mutane da yada ta a cikin mutane na sha shida ziyaratu masjidi sallallahu alaihi wal adabu fihi wa hifdhu hurmati baladihi al madinatu nabawiyya ziyaran masallacin manzo Allah sallallahu alaihi da kuma ainihin yin ladabi a cikin masallacin da sanin alfarmar garin Madina al madinatu nabawiyya wannan shine asalin sunanta a tarihi ba al madinatu munawwara ba wannan daga baya ne ya yadu duk da da gaske munawwara din ce amma a tarihance haka ake ce mata almadinatun nabawiyya azzabbu anhu sallallahu alaihi wasallama wa an sunnati kare sunnar manzon Allah da kare shi na 18 mahabbatu ma yuhibbuhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaunar duk wani abu da manzon Allah yake kauna na sha tara mahabbatu ali baitin nabi sallallahu alaihi wasallama wa azwajihi wa sahabatihi wa taraddi alaihim wa dhabbu an al-iktida anhum wal iktida'u bihim kaunar sahabbai da ahlul baiti da matan manzon Allah da cewa radiyallahu anhum ajma'ina da kare su da koyi da su na ashirin karahatu ma ya karahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kyamata duk wani abu da manzo Allah yake kyama na 21 karahatul karahiyatul kuffari wal munafiqina kyamar kafirai da munafikai wa muadati ada'i nabi sallallahu alaihi wasallama da kullu gaba da masu kin manzon Allah wa man sabbahu da duk wanda zagi manzon Allah aw sakhara minhu ko ya wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na 22 karahiyatul bid'a kin bid'a fi dinihi a cikin manzon addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajtinabiha da gujewa bid'a sai ce wa min zalika bid'atu lihtifal bil mawdil allazi lam yaf'alhu as-sahabatu wa alladhina hum ashaddu al-ummati hubban li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kama marra bina fil fasl as-sabiq dama kun ji wannan duk waɗannan fa ƴan tsakure ne kawai ga sunan littafai ne kawai waɗannan ƴan ƙwayannaki ne in ka shiga cikin maktaban nan zaka same su bil asharat wannan zaka yi bincike akan waɗannan abubuwan bil asharat bal bil mi'at tsakanin ƙanana ire-iren waɗannan ajza da kuma ɗibga-ɗibgan mujalladai jama'a to amma sai 'yan ɗariƙa su dinga wannan kurin mu kuma har muna jin kamar da gaske ne irin to mun fa ba ma san annabi sun riya mana wannan abin kuma har yau da gobe ya shiga cikin zuciyarmu sai ka ji yara ƙara suna cewa sun ji 'yan muridi suna cewa ba wai wanda baya yi bai san annabi sai su ce malamin same su malamu ma ga ra'ayin mana maulidi kaga id Allah na ilaha kenan wani malamin islami ya gaya mu wannan a anguwarsu yaran inda suke anguwarsu an yi maulidi yan ɗariƙa suka faɗi wannan magana yaran kuma sai suka ji da suka bai islamiyyar su sai suka je suka kai malamin su shawara mala an yi maulidi a anguwarmu kuma an ce duk wanda bai bai kaunar manzo Allah kaga bai dabe tun har sun suna sun san suna kaunar amma shi ba ta shige su suka ce da haka mala ya kamata mu ma a yi mana makarantar mu ka gani to aiki ya kuma malamai islamiyya ba yake nan yes tun farko su koya ma yara mai asalin kaunar wanda idan sun gani za su gane waɗannan ba masu kaunar manzo Allah ba yawa yara yanzu waɗanda suka san abin da suke aƙida da sun gani za su ce waɗannan ba masu kaunar manzo Allah ba ne da sun gani da sun gani ina fata mun gano da ke jama'a to za mu saurara anan sai Allah kan mako mai zuwa sai mu ci gaba daga inda yake cewa wal wajhu thani annahu yajidu safaru ilaiha إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله